بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta litinin a 24 ne ko? ko da biyar? da biyar ga watan rajab da bakwai rajab haya kai bakwai ta na yi nisa da lissafi tayyib a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine 26 kenan ko tayyib 26 ga watan biyar a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba ya mu ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya ashaitan muna cikin jerin gwanan bayanan da malin ibn taimiyya ya faro mana a farkon fasali da masu aiki a littafin suka sa masu na a'azamul furuq baina auliya'i a bain auliya illahi wa a'da'ihi wato mafi girman bambance-bambance tsakanin waliyan Allah da makiyansa to amma kafin nan malamin timiya ya lissafo mana wasu abubuwa da yake bambancewa a kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa akwai abin da yake da alaƙa da halittar Allah shine alkauni akwai kuma abin da ke da alaƙa da wato addininsa da umarninsa abinda ke nufin zai ba da lada a kai kuma ya yadda da shi kalmomin mun yi magana akan al'irada mun yi magana akan al'amur mun fara magana akan alƙaba ba mu ƙare ba haka ne a inda muka tsaya a ƙarƙashin inda ya kawo mana wa ƙadar rabbuka Allah ta abudu illa iya to ba mu gama magana akan ta ba lokaci ya ƙure muka tsaya haka za mu koma daga nan ɗin za mu faru yana cewa wa qala fi dini dangane da alqada'ud dini Allah subhanahu wata'ala yana cewa bayan ya kawo mana alqada alkauni da ya kawo misalin sa shine faqadahunna sab'a samawatin ko yawa inda yake cewa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn faqadahunna anan ma'anata fakhalaqahunna wato ya halice su sammai guda bakwai a wuni biyu wannan ƙaba a nan ma'anarta halaka don haka ashe kenan kauniya ce duk abin da ke da alaƙa da halittar Allah wadda ba ta da alaƙa da yardarsa da ba da lada shine ake cewa alkauni kauni na halitta shine ma'anar kauni wa ƙala subhanahu وقضى امرا واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون shi ma kun ga tunda ya kawo aya da take da alaka da kun fayakun shi ma magana halitta ne ma'ana wa idza qada amran in Allah ya hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kawai abin da ke cewa da shi shine kun abin nan ya kasance fayakunu sai ya kasance to dangane da addini shine wa qala fi dini dangane da alƙada addini hukunci wanda yake nufin umarni da addini wanda aka gina ba da lada a kai ɗaya gefen na biyu kenan sai ce misalinsa shine ne waƙada rabbuka Allah ta abudu illa iya ubangijinka ya yi hukunci nan abin da ake nuna hukunci shine amara ya yi umarni ya yi umarni Allah ta abudu illa iya cewa kada ko bauta wa kowa sai Allah ai abin da ke nuna ce amara ya yi umarni walaisa almuradu bihi qaddara dalika wato ba abin da ake nufi da shi ko wannan qada nan ba ana nufin qaddara Allah ya qaddara ya zartar da hukunci hukuncin abin da yake so ya kasance kaga wannan inda kauni ne inda kun fahimci bambancin kauni da shar'i in wannan da kauni ce me zai faru kenan zai zama kenan Allah ya tsara mu ya gina halittar mu akan cewa ba za a bautawa kowa ba sai Allah to kaga wannan waƙi in haƙiƙanin abin da ke faruwa ba haka bane tunda akwai mutane da yawa bal su suka fi yawa ma masu bautawa wani wanda ba Allah ba to shine sai yake cewa walaysa almuradu bihi qaddara zalik wannan ba abin da ake nufi da shi shine Allah ya kaddara haka ba haka ake nufi ba fa innahu qad ubida ghayruhu domin kuwa haƙiƙa tabbace an riga ana kuma ci gaba da bautawa wani wanda ba Allah ba tintini ana yi har yanzu kuma ana yi kama akhbara fi ghairi mawdi'in kamar yadda Allah ya bada labari ba a wuri ɗaya ba kawai ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah madauki da yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah waɗanda ba musulmi ɗin nan ba kafirai masu shirka suna bautawa wani wanda ba Allah ba me suke bautawa ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wani abu ne wanda ba zai cuce su da komai ba ba kuma zai tsare musu cuta ba wala yanfa'uhum ba kuma zai amfane su da komai ba wa yaquluna kuma suna cewa a haula shufa'auna inda Allah waɗannan ma'ana suna nuni zuwa ga abin da suke bautawa mana waɗannan gumaka waɗannan abin bauta sawa'un kowane iri ne itatuwa ne suka sassaƙo duwatsu ne a bishiyoyi ne ɗan adam ne mutum wanda suka ba shi matsayin cewa zai musu wani abu da Allah ba zai ba to waɗannan abubuwan suka nuna suka ce a'ula'i wannan abin da kuke gani muna bautawa shufa'a'una inda Allah su ne masu cetonmu a wurin Allah shi nan kaga ba dutse ba ne dutse ba shi da hankalin da zai iya ceto sai sunan da aka baiwa dutsen shi ake hange wannan dai mun sha magana akai um, sannan ce wa ƙaulil khalili alaihi salam haka nan ka ƙaulil khalili ma'ana yake nufi kina maganar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam li ƙaumi ga mutanensa yayin da yake cewa a fara'aitun ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin isi a fara'aitun ba kwa ganin ma kuntum ta'budun wannan abubuwan da kuke bautawa antum wa aba'ukumul aqdamun ku da ku da iyayenku can da daddun nan na baya iyaye da kakanni can na baya fa innahum to su su me yake nufi nan ma kuntum ta abudunan nan ma'ana su waɗannan abin da kuke bautawa aduwwu li abokan gaba ne gare ni illa rabbal alamin adu ana itlaqin sa ga jam'i da mufradi akwai ina ne akwai a'da'u jam'il jam'i ne ana cewa aduwu da yawa aduwi kuma ga guda ɗaya duka kun ga nan ai fa innahum bai ce a'da'ul li ba sai ce fa innahum aduwwul li illa rabbul alamin to shi ma nan jam'i ne um ubangijin halitta shine kawai ba abokin gaba gare ni ba ma'ana shi, shi masoyi ne abin jibinta kuma shi nake bautawa wannan fadin annabi ibrahim kenan da ya gawa mutanansa um, sannan sai kuma yake cewa wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu id qalu id qalu liqaumihim id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء آه الله سبحانه وتعالى كبام الأباري كويكي جاء منع سوى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم دندند النبي إبراهيم يا كومو مني دسكي كرنت القرآني kuna da abin koyi dangane da annabi ibrahim akwai wani abu da ya aikata wanda abin koyi ne gare ku wajibi kuma ku yi imani da shi kuma sannan ku yi koyi da shi a wannan wuri menene wannan abun gashi a wallazi annabi ibrahim da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin muminai menene abun koyi hikaya ce aka kawo na wani abu da suka aikata a ciki ake so mu dauki misali mai koyi da shi menene wannan yace iz qalu liqaumihim yayin da suka ce wa mutanansu mutanansu nan ana nufin waɗanda basu musuluntan ba kafiran na cikin su me suka ce da su suka ce da su inna bura'u minkum mu mun barranta fa da ku ba addinin mu ɗaya da ku ba addinin da kuke daban addinin da muke daban wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta ma'ana ba mu babu abin da kuke bautawa kafarna biku mun kafirce muku eh mun kafirce muku mu dangane da ku kafire ne kamar da ku dangane da addinin mu kafire ne shine ma'ana wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u kai da gaba da kiyayya sun bayyana kenan tsakaninmu da ku abadan har abada har zuwa yaushe hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun imani da Allah shi kadai ku yadda da shi kadai ne abin bauta kamar yadda da an tambaye ku wane ne shi kadai mahalicci za ku ce Allah ne to kamar yadda kuka yadda da shi kadai shine mahalicci shi kadai shine mai zubo da ruwan sama shi kadai shike ba ku rayuwa shi kadai shike ba ku abin da kuke ci to haka wajibi ku yadda da cewa shi kadai shi kadai za ku bautawa to ran da kuka yi wannan sai mu zama mu da ku abokan soyayya abokan kauna abokan jibinta babu gaba babu kuma kiyayya mun gane wannan hatta tu'minu billahi wahdahu to wannan shine abin da za ku koya daga annabi ibrahim a yi mufasala mufasala da za ta bambance wannan ma bawan Allah ne Allah kawai yake bauta wannan kuma ba bawan Allah ba ne wani abu daban yake bauta soyayya ta zuci ta addini haramun ce tsakaninku ka ji kana son addinin wani wanda ba musulunci ba wannan ita aka haramta a tsakaninku inda za a iya samun soyayya ta ɗabi'a kama tsakanin miji da mata idan mutum ya auri ahalil kitabi wannan hukuncinsa daban akwai inda zai zo amma ka ji kana son wane saboda addininsa in dai ba musulunci bane to haramun ne mun fahimci abin yawwa to sai ya ce illa qaula ibrahim abinda za ku koya dinnan shine wannan da aka gaya muku illa qaula ibrahim amma banda qaulin ibrahim illa anan lakin ita ake nufi ya zama istithna'i wannan iri wani iri ne istithna'in wannan muttasil ko munqati munqati alladhi la yakunu almustathna min jinsi almustathna minhu wanda idan ka sa lakin a wurinta istaqimul kalam mun gane wannan ma'ana sai Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan abubuwa kuna da abin koyi a ciki illa qaula ibrahim amma banda maganar annabi ibrahim sai dai nan za ta iya daukar kuma har yanzu abin nan muttasil din kasancewar duk a cikin maganganun annabi ibrahim din ne ma'ana da wannan da wancan ya faɗi wancan na bara'ar ya kuma faɗi wannan ne to amma banda wannan da za a faɗa na ƙarshe ta wannan fuskar zai zama ya istithna'i ne muttasil illa qaula ibrahim sai dai faɗin annabi ibrahim da yake cewa a ina ne yawa illa qaula ibrahim li abihi sai faɗin annabi ibrahim da yake cewa mahaifinsa la astaghfiranna laka na rantsi ni ko sai na maka sai na nema maka gafara lalle zan nema maka gafara a wurin ubangiji wama amliku laka min allahi min shay'in ni ko ban mallaki komai ba gare ka daga Allah subhanahu wataala ma'ana ba ni da wata dama da zan iya kare ka daga azabar Allah amma zan roki Allah madaukaki ya gafarta maka to wannan wurin kada ku koyi da shi kun gane wannan saboda me in mutum ya riga ya mutu ba a kan musulunci ba to ba a roƙon Allah ya gafarta masa kun gane wannan to ita ce wadda Allah subhanahu ta'ala ya hana annabi Ibrahim ku duba fa dangane da mahaifinsa mahaifinsa ne wannan ko ina Allah subhanahu ta'ala cewa yake mana li abihi li abihi a wurare da yawa wasu da suka dauki wata aqidar cewa a iyayen annabawa ba dama a samu kafirci tare da su sai suka yi wani irin hukunci inda Allah maɗauki ya faɗi wannan irin lafazin ma aka yi masa tawili aka canza sai a ce a abihi anan ana nufin baffansa babu dalilin waɗannan abubuwa ne zahirin alkur'ani kuma babu abin da ya taɓa daraja da mutunci na annabi ibrahim a ko'ina allah su wanta har sunansa ya gaya mana amma suka rika cancanzawa a ce ba haka ake nufi ba a cikin suratul an'am allah su wanta ya gaya mana wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ka gani sai ya masa magana ya faɗi sunansa sannan ya masa magana da mufradi da shi yake da shi da mutanen nasa ce ina ganin ku dukan ku akan hanya kuke ba ta daidai ba haka amma aka zo sai ai tawili ai baffan sa ne da sauransu kamar da za ka gani a cikin wasu littafan tafsiri yana nan a rubuce kan amma babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tilasta mana sai mun yi wannan fassara din Allah madauki kyauta abinda Allah madauki ya ga mana wannan shine a akwai dai maganganu na'am na malamai da dama akan wannan mm wasu ma daga isra'iliya din ba daidai ba ne akwai wani abu wanda da yake dai ba maganar muke ba yanzu dangane da sunan azar da suke ta tawili suka ce ba shi ne babansa ba shi sunan babansa tarih wasu littafan larabci suka ce tarih kamar da ke a cikin tafsirin tabari da tarihin tabari da kha'u a kuma bible na hannun yahudu yanzu da nasara tarih ne shine sunan mahaifin annabi ibrahim to sai suka ce a wannan kunga yadda yake kenan a bible din nan da yake a littafan tarihi da aka ruwaito daga babin nan maruwaitan banu isra'ila wanda ake ce ma judaica reports shine ko judaica narratives inji bature ma'ana riwayoyin banu isra'ila su ake ce ma isra'iliyat sai suka dauki wannan suna na tare suka ce wannan shine sunan babansa amma wanda yake cin alkur'ani sunan wai baffansa ne kun fahimci wannan ku duba fa ku gani abinda yake bible yanzu yaushe zaka dauko ka fifita shi akan abin da ke cikin alkur'ani kawai saboda ka nuna cewa ai ba zai yiwu a samu mahaifin annabi wani annabi na Allah wanda mahaifinsa a ce ba musulmi ba to asalin akwai malamai ban sani da waɗanda akwai rubutu dai wanda ya shigo cikin rubutun da ne akan wannan matsalar dangane da shi ita wannan matsala din hakikanin sunan da Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa shine sunan mahaifin annabi ibrahim shine wannan wanda ke cikin alkur'ani a suratul an'ami azara in gane wannan yau amma akwai wani malaminmu da ya wani bincike ƙari akan haka saboda ilimin da yake da shi na languages na kalmomin wasu yare daban-daban kasa ne mun fita zuwa wani abin da shi na so in faɗa a nan ba ya yi binciken cewa asali sunan azar da sunan tarih ɗin shi tarih ɗin a ɓatawa ne canji ne na asalin azar ɗin a kalmomin ibriya da kalmar larabci suna da asali akwai inda suka haɗu akwai inda lokacin da akwai wasu sunaye a tarihinsu da za a ga suna canzawa daga asalinsu suna koma wani abu daban saboda development ko ci gaba da ake samu na yare yau da kullum asalinsa azar din ne sai ake magana da shi ana faɗa ana faɗa har ya juye ya koma tare so akwai inda alifun ta koma ta'u amma asali ra'un ra din nan tana nan kamar da yake cin azar sai kuma ita ce ra ta koma zayun ko zayun kai ta koma ra'un aka cire dugo shi da yake faɗa cewa a binciken da ya yi wannan azar din ai wannan tarih din asalin azar din ne aka juya shi ya koma haka saboda canjin yare amma asalin abu ɗaya ne yace wannan shine abin da ya gani a bincike binciken da yayi na yaruka da suka auku tsakanin ibriya domin duk lokacin da kake magana da abin da yake da alaka da yahudanci ta bangaren yare kana buƙatar ka samu yaren ibriya na asali kana buƙatar ka san yaren aramiyya aramiya shine yaren da annabawan banu isra'ila da yawa suka yi amfani da shi wajen maganganunsu shine yaren da suka yi magana da shi a babil haka nan kuma a Falasɗin yau da suka dawo duk sun yi magana da wannan yare na aramiya da haka waɗannan usul ɗin kuma duk suna da alaƙa da yaren larabci akwai tadakul akwai shiga juna a tsakanin kalmomin larabci da aramiya da kuma ibriya wannan mu kyale shi haka mu je me yake faɗa yace illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa la amliku laka min allahi min shay'in bana mallakar komai gare ka daga Allah ma'ana babu abin da zai iya kare maka daga Allah subhanahu wata'ala in ya so azabtar da kai wa qala ta'ala Allah madaukaki har wannan dai ayar me take nuna mana asali kar mu fita daga siyakin zancen mu siyakin zancen mu shine Allah madaukaki da ya ce wa ƙada rabbuka Allah ta abudu illa iyahu me yake nufi da ƙada ɗin nan me yake nufi ku nake tambaya yana nufin amara ai Allah ya yi umarni cewa kada ku bauta wa kowa sai shi sai malami yake cewa kada fa wani ya fassara ƙada a nan ma'anar taƙaddara cewa Allah maɗaukaki ya ƙaddara ne tun a ƙaddara cewa ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah kamar yadda za mu zo mu je yadda masu imani da wahidatul wujud yadda suke fassara wa kenan mun gane wannan to sai ce ba haka bane domin kuwa ai abin a tarihi mun gani a cikin alkur'ani mun gani Allah madauki ya bamu labari an samu kafirai sun bautawa wani wanda ba Allah ba inda kuwa qada din nan ma'anar ta kaddara ce Allah ya kaddara ya riga ya programming din mu ya tsara mu akan cewa ku je ku ta rayuwa ba za ku bautawa kowa ba sai Allah inda haka ne to duk abin da ake bautawa ya zama Allah ɗinke kun gane wannan to ku ba haka bane domin ga ayoyi da suke nuna mana wasu sun bautawa Allah wasu ba su bautawa Allah ba har an yi bara'a tsakanin wanda suka bautawa Allah din da wanda ba su bautawa Allah ba sai kawo mana waɗannan ayoyi ga inda annabi Ibrahim yake cewa mutanansa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin kaga wani ai ya nuna waɗannan mutanen nasa sun bautawa gumaka bautawa gumaka ko kaga bautar wani Allah ne idan da kaddarawa aka yi cewa ba za a bautawa kowa ba sai Allah da waɗancan ba su bautawa gumaka ba sai dai idan za a bi fassarar waɗannan da suke cewa komai din Allah din ne wanda kuma ba haka take ba kuna ganewa misali na biyu kuma na nuna cewa an bautawa wani wanda ba Allah ba shine wannan ita ma cewa kuna da abin koyi dangane da annabi ibrahim da shi da waɗanda suke tare da shi yayin da suka cewa mutanensu kafirai suka ce da su mu fa ba mu ba ku da ku da abin da kuke bautawa kuma mun kafirce muku a gaba da ƙiyayya sun shiga tsakaninmu har abada sai idan kun dawo kun yi imani da allah shi kaɗai san ya ce to wannan za ku koyi da shi amma akwai wata magana da ya faɗa wadda ba sai kun yi koyi da shi a kanta ba shine wanda duk ya mutu daga cikin waɗanda suka mutu akan kafirci ba su bauta wa Allah ba to ba a neman musu gafara a gun Allah kamar yadda ya dai tafsilin wannan a cikin suratul shu'ara mun gane wannan to mu ci gaba sai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce qul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ni bana bauta ba zan bana bautawa abinda kuke bautawa ko ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum aabiduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba wala ana aabidun ma abattum nan gaba ma ba zan zo in bautawa abinda kuke bautawa din ba wala antum aabiduna ma ma a'budu kuma kuma ba za ku zo ku bautawa abinda nake bautawa ba a yanzu bana bautawa abinda kuke bautawa a yanzu ba kwa bauta abin da nake bauta a nan gaba ba zan bauta abin da kuke bauta ba a nan gaba kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba lakum dinukum waliya din addinin ku na ku ne haka kuke yin sa addini na gashi ina yin sa kun ga wannan nuna ashe ga wasu mutane sun kasu kashi biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna bautawa Allah ba sa bautawa gumaka ga kuma wasu mutane mushrikai kenan su kuma suna bautawa gumaka ba sa bautawa Allah inda ƙaba tana nufin ƙaddara za a samu wannan ba za a samu wannan ba don haka ashe a ƙur'ani ya karantar da mu cewa lalle ƙaba a wannan faɗi na Allah wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu to ba a ma'anarta ƙaddara ba ne ma'anarta amara ne ina ji yanzu kun gane me yake so duk a siyaƙin na ce to sai kuma ce wa hadhihi kalimatun ko yawwa yace wa hadhihi kalimatun taqtadi bara'atahu min dinihim wannan kalmar ta qul ya ayyuhal kafirun har zuwa ƙarshen abinda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa kafirai kalma ce da ba ta huku a tana hukunta bara'atahu min dinihim cewa ya barranta wace kalmar faɗin lakum dinukum waliyadin ta ƙarshe nan akwai bukatar a rika gyara waɗanda ba su karanta alkur'ani a gun malamai ba za ka ji a nan wurin suna kuskure lakum dinukum waliyad din da yawa mutane da ba su karatu haka suke cewa ko lakum dinukum waliyad me wasu sai sai waliyad din ba haka bane lakum dinukum waliyad din asali waliyad dini shine addinin ku gashi nan naku ne kuna yin sa waliya ni ma nawa dini ga addini na ina yi in ku kasa kace waliyar din to ka cire ya'un din can ta tamliki dama dai ba a rubuta ta ba amma tana nan kuma ka sa alifun da lamu ba waliyar din bane hmm. ana faɗa ko ba faɗa to to a gyara Allah ya kyauta to sai yake cewa wannan kalma ta lakum dinukum waliyadin a kalma ce da take hukunta bara'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya barranta ya kubuta daban yake min dinihim daga addininsu wala taqtadi ridahu bidhalik kuma ba ta hukunta cewa ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yadda da haka ya nuna addininsa daban bai yadda da shi ba ai bai ya yadda da shi addininsu su kuma daban bai yadda da shi ba haka ne to sai ke cewa kama qala ta'ala fi al'ayatil ukhra kamar da Allah ya faɗi a wata ayar daban wacce ce faɗin sa da yake cewa wa in inda Allah madauki cewa wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun aji kurukuru ita ma wa in kadzabuka in sun karyata ka faqul to kace li amali wa lakum amalukum aiki na fa nawa ne da shi za a min hisabi na kuma aikin ku daban za a muku hisabin ku daban antum bari'una mimma a'malu ba ruwan ku da abin da nake aikatawa wa ana bari'u mimma ta mimma ta'malun ni ma ba ruwa na da abin da kuke aikatawa kaga ashe aikin kowa daban-daban daga cikin aikin kuma wannan ibadar ibadar ashe kenan bautar da suke yi ba ta Allah suke ba ashe kenan قال قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ba ana nufin kaddara bane ana nufin menene amara shikenan abin da yasa ya kawo mana waɗannan waɗannan ayoyin na tsakiya ba su da magana ba sa layin abin da yake so ya bayyana mana na tafriki tsakanin kauni da kuma dini amma wajen bayanin tafriki tsakanin qada kauni wa qada shar'i don ya tabbatar mana wannan ayar waƙaɗa rabbuka a nan amara ake nufi shi yasa ya kawo mana waɗannan ayoyin na bambancin addini da wato na gaske da kuma wanda ba na gaske ba Allah sa an fahimta sai ce wa man zanna to ga inda zai kawo mana wannan maganar ta su waɗanda suka karkace yace wa man zanna min al malahidati wanda duk a cikin mulhidai karkatattu waɗanda ba ba su yarda da Allah ba wanda a cikinsu duk wanda yake zaton anna hadha ridan minhu bidinil kuffar cewa wai wannan magana da ya yarda ce da addinin kafirai don akwai su masu cewa komai Allah nan suna kafa hujja da wannan ayar cewa to gashi da yace lakum dinukum walidin wai tabbatar da addinan guda biyu yace cewa duk ɗaya ne wai cewa wai ma'ana da addini na da naku wai duk ai gashi nan ana yi duk ɗaya ne wai haka suka fassara abinda Allah yake nufi a wannan wuri sai ce duk wanda yayi wannan zatan fa huwa min akdhabin nasi wa akfarihim to yafi kowa ƙarya a duniya yafi kowa kafirci a duniya kafircin nasa ma daraja farko ce ba na daban bane ai na daban ne ba iri yake ba iri ɗaya ne da na kowa da kowa ba shine ma'ana min akfa min akdhabin nasi wa akfarihim shine yana cikin mafi ƙarya yana cikin mafi kafircin mutane kaman zanna kamar wanda yake zaton anna qaulahu fadin Allah madauki da ce wa qada rabbuka bi ma'ana qaddara haka nan kamar wanda yake zaton cewa kaga kun ga ya sake dawo mana da wannan aya kamar wanda yake zaton cewa qada rabbuka abinda ake nufi qaddara rabbuka Allah ya kaddara kun san ban sai kun kun fahimci bambancin tsakanin wannan fasar da wancan fasar in in aka ce qaddara rabbuka su abinda suke so ka fassara shine Allah ya kaddara kamar yadda ya kaddara za a samu wani dogo za a samu wani gajere ai kaga ba mu muka zaba mu zama dogwaye ko gajeru ba babu wanda ya tsaya ya ce kai ni dogo zan zama wannan ce kuma gajere zai zama kamar yadda kuma wancan lokaci na baku misali da numfashi bayan hukuncin cewa kowa daga cikin musu yadda numfashi zai rayu ba inda haka ya tsara kamar yadda kuke cewa a zamanin yanzu yayi programming din mu ka san abin da aka ce programming din sa baya canzawa da kansa haka aka yi shi aka sako shi haka zai zama inda haka aka yi mu cewa ba za mu bauta wa kowa sai Allah ba domin wannan su Allah ta abudu illa iyahu nan an dinnan ba ba ba ba ta tafsiri suke fassara ta ba mun gane kuma ladin nan ba na iya bace a gunsu ma'ana ikhbari ta labari ne suna cewa Allah ya kaddara ne cewa ai ba za ku bauta kun gani ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah to anan bala'in yake na fasarar da suka yi asalin abin da Allah ke faɗa shine Allah ya yi umarni an cewa la kada a gani la nan ta nahayu ce nahiya ce yau la ta'budu kada ku bautawa kowa illa iyahu sai shi kadai wannan kaga ai umarni ne amma idan su ayat da suke cewa shine Allah ne ya kaddara tun fil azal cewa ba za a ka gani daban kada daban ba za a bautawa ita kuma nan kun ga labari ne ai ba za a bautawa kuwa ba sai Allah to ashe kenan in ka zo kaga wasu suna bautawa wani wanda ba Allah bane to ya zaka yi ko dai maganan nan ta alkur'ani ba haka take ba ko kuma a shiga wancan ɗaya kafircin cewa a to ashe kenan tunda ya ce ba za a bautawa kowa ba sai Allah to in ka ga wani ma na bautawa wani wanda ba Allah ba to wannan abin da ake bautawa din wanda ba Allah ba ashe Allah ne kun gane abin nan nasu yau to shine ce wannan shi ma ɗaya daga cikin kafirce kafirce ne da aka kafirta a wannan rayuwar mutum ya ce a duk abin da ake bautawa din nan Allah ne sai ce wannan kamar yadda wancan min akzabin nasi wa akfarihim to wanda ya faɗi wannan ma shi ma min akzabin nasi wa akfarihim tunda ya kawo kafin nan yana ba su hukunci ɗaya ne kun gane yawa sai ce wa anna Allah subhanahu wai kuma suke cewa ma qada bi shay'in illa waqa'a wai ai Allah bai taba hukunci da wani abu ba sai face ya faru to anan nake so in nuna mana muhimmancin sanin bambanci tsakanin wannan kauni da shar'i din kun ga ai kalma ɗaya ce qada amma kun ga an dauko wani babban abu mai matsala babba ta kafirci in har ba a fassara ƙaza ɗin nan anan bi ma'ana amara ba in har aka fassara ƙaza nan da cewa mai ake nufi ƙaddara ce kamar yadda su suke cewa ma'ana ai duk abin da Allah ya hukunta to dole ne sai ya faru suke fassara ƙaza ɗin nan da cewa ƙaddara ma'ana duk abin da Allah ya ƙaddara ya rubuta a lauhil mahfuz cewa zai faru to sai ya faru wannan dama haka ne abin da ya ce zai faru zai faru to amma wannan ayar ba mu labari yake yi ko ku hana mu yake hani ne ba labari ba ne to shi ne kawai abinda malamin yake so mu fahimce shi sai yake cewa waje ala ubadal asnami kuma suka sanya masu bautar gunki a ma'abadu illallah wai ba su bauta kowa ba masu Allah ma'ana duk abinda kaga an bautawa wanda ake cewa wanda ba Allah ba to kawai ka juyo ka ce ai Allah ne shine aka bauta masa da wannan siga din kaga kenan an an rusa addinai gaba ɗayan su an mai da su gaba ɗaya addinai ɗin duk abin da kowa ke bauta da mai bautawa rana da mai bautawa biri da mai bautawa kare da mai bautawa wata da mai bautawa mutum da mai bautawa bishiya wai duk Allah suke bautawa kaga wannan ba ita ce wahdatul wujud ba Allah kyauta to sai ce fa inna hadha min a'zamin nasi kufran bil kutubi domin ko wannan mutumin mai fassara irin wannan ya fi kowa a cikin mutane yana cikin mutanen da suka fi kowa girman kafirci da littafan Allah ma'ana sun kafirce wa littafan Allah baki ɗaya kun gane littafan Allah sun faɗi ma'ana ga abin da muka ji a ƙur'ani na ƙarshe kuma mafi muhimmanci mafi girma daga cikin saƙon da Allah ya aiko wa ɗan adam a bayan ƙasa shine alƙur'ani to a cikinsa gashi ya bambance mana tsakanin addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba mun gane wannan ashe kenan inda wannan qada din tana nufin labari ne ba za a bauta wa kowa ba sai Allah to ba a samu wadannan abubuwan ba tunda an samu dama ashe kenan dama lafazin Allah madauki yana nufin tafsiri ne cewa kada an din nan tafsiriya ce kada ku bauta wa kowa sai Allah ga ta'aliqin da malam salih al-shike mai yayi mana ba laifin makaranta shi dan ya ƙara fito mana da wasu abubuwa din ya'ni bihi ashabu wahdatil wujud wannan da yake cewa fa inna hadha min a'zami an-nasi kufran bil kutubi yace nan yana nufin masu wahdatul wujud kun san dai masu wahdatul wujud ba sai mun nanata mun yi mun yi mun yi kowa ya sani masu cewa komai Allah ne sune ma'anar wahdatul wujud ma'ana alwujudu abin nan da muke gani an ce wujudu ana nufin samuwa duk komai karka ce kuma halitta ake nufi mun yi wani a baya sai dai in kun manta me ake nufi da alwujud ma'ana duk abin da yake akwai shi kaga saboda me saboda har Allah madauki ya shiga cikin wannan zancen dan ka ce halitta halitta ba Allah bace to in ko aka ce wujud duk abin da yake akwai shi Allah akwai to su so so suke su ce alwujudu duk abin da yake samamme ne wannan samuwar da muke gani da wadda ba ma gani ba komai bace duk abu ɗaya ne ashe kenan da Allah da ba Allah ba duk Allah ne shine ma'anar wannan tunanin wanda dai mun yi magana ba iri ɗaya kawai ba a kansa ya ce nan to su yake nufi allazina qalu waɗanda suke cewa alma'abudu wal'abidu shay'un wahidu masu cewa ai da abin da ake bautawa da mai bautar duk abu ɗaya ne kawai da abin bauta da mai bauta duk abu ɗaya ne in ji su fa aƙida su kenan li'anna allaha jalla wa'ala wai domin ku Allah madaukaki qada alla yu'bada illa huwa in ji su fa wai Allah yayi hukunci ne qada dinnan kun gani ba su fassara ta da qada dini kauni an dini shar'i ba sai suka fassara ta da qada kauni cewa Allah ne ya hukunta ya rubuta ya tabbatar da haka zai faru in ji su cewa Allah yu'bada illa huwa cewa kar ba za a bauta wa kowa ba sai Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yani abinda ake nufi in ji su qaddara alla yu'bada illa huwa cewa ai ya kaddara kar a bauta wa kowa ne ko kai ba za a bauta wa kowa ba sai shi faman abada ghayra Allah faqad abada Allah wannan fadi yana magana su ne yawa su haka suke cewa duk wanda ya bautawa wanda ba Allah ba ma to Allah ya bautawa yace li anna allaha qaddara kaunan Allah yu'bada illa huwa wai domin ku Allah ya kaddara ne a halicce ma'ana a tsare a kaddarance ya rubuta ya kaddara ya hukunta cewa ba za a bautawa wai kowa sai Allah ba yace hadha batilun azimul butlan wannan kuskure ne babba ƙarya ce ba haka take ba barna ce kuma mafi girman barna barna mai girma li anna qada domin kuwa lafazin ƙaba huna a wannan wurin bi ma'ana amara wa wasa ma'anarta ya yi umarni ya yi wasiya kun san shi ya sa ma yanzu na gaya muku wancan mako akwai ƙira'a da ta zo a wannan ayar da muke karantawa da muke magana a kai wa ƙaba rabbuka allah ta abudu illa iya akwai ƙira'ar domin kun san da babu ɗigo yadda aka saukar da alkur'ani ba ɗigo don haka da aka zo akwai daga cikin masu karatu da suka rabe ƙafun ɗinnan suka ɗauke ta wawun tunda ba ɗigo in kwa ƙafun ta koma wawun kuma aka cire mabadun ɗigo ta zama sadun kenan ga alifin maksura haka za a karanta wawasa rabbuka shi kenan Allah kenan ba zai bari ai waɗannan abubuwan kaga in ka koma waccan kira'ar ma zaka sami wassa ce ba dama ta zama wato qada da za a fassara ta da qaddara kun fahimci wannan to sai yake cewa a menene na muka da yawa yace li annahu subhanahu domin ku Allah madaukaki huwa allazi athbata bil qur'ani annahum abadu ghayra Allah domin ku Allah ne ya gaya mana a cikin alqur'ani cewa sun bauta wani wanda ba Allah ba gashi wannan da yake cewa afara aitum ma ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa ya za a ce wai Allah ɗaya duk abin da aka bauta nan ɗaya ne da aduwun da wanda ake wa adawar duk sun zama ɗaya da abun bautan da abin da ake bauta duk sun zama ɗaya kun ga ba zai zama ba Allah ya ga mana alqur'ani akwai wanda suka bauta wani wanda ba Allah ba to ba zai wani ya zo ya fassara wannan aya ta qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah ya fassara da cewa abin da ake nufi Allah ya rubuta a kaddara ya kaddara cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah wannan ba haka take nufi ba tabbas cewa wa ma ta'buduna min dunillah ku da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba ai kun ga wannan kurukuru take cewa ana bauta wanda ba Allah ba wa hakan da fadin sa yake cewa aj'alal alihata ilahan wahida yanzu sa sanya abun bauta ya zama guda daya ma'ana kai su suke mamakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yanzu ya mai da mu mu koma abun bauta kawai zama kwaya da su ba su yadda ba sun fi so a basu su bauta abubuwa da yawa kenan ashe sun san ana bauta abubuwa da yawa wannan yana bautawa lata wancan uzza wannan manata wancan kaza kaza da kaza da kaza ga sunan duk ana babbauta musu ashe kenan ba Allah ake bautawa ba ban sani ko kuma fi waɗannan ayoyin da suke da me suke nufi sai ce fa huwa subhanahu to Allah anan huwa alladhi bayyana shine ya bayyana annahum abadu ghaira ya bayyana cewa sun bauta wani wanda ba Allah din ba wa kalimatul ghairiyati wa kalimatul ghairiyati hadhihi wadiha kalmar ghairiya cewa wanintaka kun taba ji wannan Hausar hmm ana yi fassara haka a ce wanintaka inda aka yi fassara direct fassara kenan shine ma'anin ghairiya yau cewa ga wani abu daban kuma a fitar da wani abun shi ma daban shine ma'anin ghairiya wannan ya tuna min wata magana ta su masu wancan aƙida ta sufaye suna cewa idan mutum dama daga walittaka yana wali yana wali yana ci gaba har ya kai inda zai kai wannan matsayin na fana'i ya yi fana'i ya yi wusuli shi kenan ya haɗe ya zama Allah to suna cewa idan aka kai wannan matsayin to ana cewa la ghairiyata la ghairu wa la ghairiya babu lafazin ghairu ya tashi ya dina aiki a duniya ma'ana domin aka ce ghairu me ake nufi kamar a ce wani ma'ana haza ghairu haza ai sanin abu ne wannan daban wannan daban shine ma'anar gairiya to idan aka ce an yi wusuli wane ya intikali ya ciru daga halin da yake da ya koma wani sun haɗe sun zama an yi ittihadi an zama abu ɗaya ai kaga gairiya tana nan ko ba ta gama aiki yau don haka suka ce daga cikin abokan gabansu karmar gairiya kalmar gairu ɗin nan abin ƙiyayya ce a gare su wai shi yasa in aka je akwai halin da mutum zai je yashaqu al-ghayra wal-ghayriyya wal-bayni wal-bayniyya sai a shiga cikin sahqu da mahqu akwai abin da ke ce masahqu da mahqu a nike abu a nukurkushe shi ya tashi ya koma kawai abu guda daya ku kyale zancen su Allah ya kiyaye mu sai ke cewa wa kalimatul ghayriyya hadhihi wadiha wanintakan nan cewa akwai wani abu daban da wani abu daban Allah daban abin bauta waɗanda ba Allah ba su ma daban wadiha kurukuru take a wannan ayoyi da muka ji Allah daban abin bautar da ake bauta wanda ba Allah ba ma gumaka da sauransu su ma daban wa kaunuhum abadu min dunillahi alihatan aidan kasancewar kuma waɗannan masu bautar wani Allah din sun bautawa iyayen gida wato abin nan alloli daban-daban wanda ba Allah ba shi ma kuru-kuru yake aya ayar ko a ayoyin da muka ci kun fahimci wannan yana da zancen waɗannan ayoyin da suka bambanta mana bautar Allah daban bautar gumaka daban ai kun ga kuru-kuru suke lafazin cewa wannan daban wannan daban akwai rikici akai ba rikici kasancewar an ba mu labarin sun bautawa wani wanda ba Allah ba shi ma akwai rikici ba rikici shine wadiha an gane sai ce fi annahu la yumkinu an takuna qada bi ma'ana amda wannan yana nuna mana cewa ba zai yiwu qada a wannan aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ba zai yiwu ta zama ma'anarta amda Allah ya zartar shine amda ya zartar wa hadha huwa alladhi dhakarahu shaykhul islam wannan shine abin da ibnu taymiya ambata wal wajhu thani wata fuskar kuma ta biyu daban yana nufin wanda ibnu taymiya bai faɗa ba shi zai kawo mana nan don ƙarin bayani kuma tana da muhimmanci ya koma gun ƙa'idar masu larabci ne zai naƙasha su a larabce ya ce mai an na ƙaba cewa lafazin ƙaba huna a wannan aya la ta kunu bi ma'ana ƙaddara sam sam ba za ta zama ma'anar ta ƙaddara ba wa inna ma bi ma'ana amara tana nufin amara ne don me limaji'i an ba'daha ko limaji'i an ba'daha saboda ita wannan qada din an ta biyo bayanta fa an domin ko ita an dinnan tafsiriya ce ta tafsiri ce ita ce wadda in mun zo a Hausa muke cewa an cewa cewa ai cewa din nan ba wai ma'ana ba wani ne ya ce wani abu ba magana ɗaya ce amma ana so a fassara yawwa shine ma'anar cewa to wannan an ɗin da ake fassara ta ta tafsiri ita ce an ana ba an ce masdariya ba ko kuma akwai saɓani akan kasance wata masdariya kamar da zai ambata mana yau ba an ce da take ba mu labarin wani abu da ya gabata cewa qadara rabbuka alla ta'budu cewa ba za ku bautawa wani wanda ba Allah ba take ba mu labari nan ba labari ake ba ba umarni ai hani ake yi cewa an cewa la kada fa ta'budu illa iyyahu ku bautawa wani wanda ba Allah ba Allah sa kun gane sai ce fa an tafsiriyatun takunu ba'da kalimatin fiha ma'anal qawli duna hurufil qawli yace ita an dinnan kalma ce ko tana kasancewa bayan kalma kalmar da ta kunshi shine ma'anan fiha ta kunshi ma'anar qaul duna hurufil qawli huruf ne ba shurut ba eh ku cile mai rubutun da yake da kaset ne da na ji kaset din da kunnan da kunne na daga bakin malamin huruf yace shi mai rubutawar da yake daga sauti ya ji sai ya ji kamar ya ce shurut sai ya sa shurut na gaya mana wannan akwai kurakurai da yawa haka ciki ko irin wannan yau sai ce kuma dama shine in ka in dai wanda duk ya san wannan ka'idar sanannen matsala sananniyar matsala ce a cikin ababin nahau ce akwai kalmomin da fiha ay tatadammanu ma'anar alqawli duna hurufil qawli mun gane yau huruf ne wato akwai kalmar da ta kunshi ma'anar ƙauli amma banda haruffan ƙauli ba ƙala ba ce amma wata kalmar ce daban amma tana nufin ƙala shi ne ma'anan duk inda ka ga an ta biyo bayan irin wannan akwai kalmar da kalma ce da za ka iya fassara ta da ƙala amma kuma ba lafazin ƙala ba ce in an ta biyo bayanta to tafsiriya ce za a fassara ta da ma'anar ƙauli ne shine abin da yake nufi kun ga yanzu me yace wa qada rabbuka qada ne aiko Allah ubangijinka qada ya hukunta wannan ainihin lafazin qada a lugar larabci ma'anarsa kenan to tunda ya hukunta me ya hukunta ya hukunta Allah ta'budu illa iyahu cewa mun gani ya hukunta cewa me yasa muka fasara da cewa saboda lafazin qada lafazi ne da a cikinsa ya kunshi ma'anar kauli ka annahu ya qulu wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu kun fahimci abin shine abin yake tunda an dinnan tazo abinda take fassara mana kenan tana taimaka mana wajen fassara wannan kalma ta qada cewa ma'anarta ta kunshi ma'anar qauli walakin laisa fiha huruful qawli domin lafazin qada yakhtalifu an lafzi qala wa yaqulu kun fahimci abin shine ma'anan ta kunshi ma'anar qawli amma bata kunshi harufan qawli ba harufan qawli qafun ne da wawun da lamun qawli ko ba haka bane to wannan kuma menene wawun ne da qafun da dadun da alifun maksura ashe kenan babu lafazin ƙauli a cikinta amma akwai ma'anar ƙauli a cikinta tun da an ta zo bayanta shi ke abin da ke so ku gani mun fahimci abin? yawon sai ce kuma ku duba ku gani gashi sai ce wa kalimatu ƙaddara in ku da ƙaddara ne laisa fiha ma'anar ƙauli ita ƙaddara ba za ta zo da ma'anar ƙauli ba kun fahimci abin? domin me inda cewa wa kaddara ne kun ga ba ku labari yake ba zancen umarni a cikin ta ko hani wa kaddara rabbuka Allah ta abudu illa iya al ubangijinku ya hukunta cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah dole ba za ta dauki ma'anar kauli ba ita ba zancen ba ma'anar ba ta dauki ma'anar kauli a cikin ta ba an ce kaddara duk ba za ku gane ba tunda ba ku san larabci ba saboda da abdullahi malaman da suka san nahawu za su gane wannan zancen da ake to wanda ba su gane ba su je su koyi nahawu akwai wannan babin a cikinsa kunji to kawai dai sai ku riƙe qada anan ma'anar ta'amara shikenan an ce meye dalili ya ce ku je ku tambayi malaman larabci yau yace wa laysa fiha ma'anil qawli ita qaddara ba ta kunsar ma'anar qawli haka nan kuma dama lafazinta ba ba qawli bane don haka la tatadammanu alqawla ma'anal qawli wala tahtamilu wala tahtawi ala hurufil qawli nan da hurufin da ma'anar babu a cikin kaddara amma a cikin qada akwai ma'anar qawli amma babu harafin qawli ƙyale kuwa ka? ice wa laisa fiha huruful qawli amma a cikin ta babu harufan qawli bi khilafi kalimati amara sabanin lafazin amara ngam an fassara lafazin amara amara duk inda aka ce an umarni in aka ce an yi umarni umarni dama asali umarni da me ake yin sa galibi da magana ake yin sa ko an yi umarni cewa kaza da kaza da bambanci da an kaddara kaza in an kaddara kaza ba a neman aiki a gunka ko labari ake baka in ku aka ce an yi umarni to kamar a ce ne an ce maka je kai kaza shikenan kun gane wannan to shi ake so duk a faɗa maka sai ce lafazin amara fa innaha fi ma'anar qawli domin ta kunshi ma'anar qawli ma'ana nan a cikin qada din tunda lafazin qada ne qada mufassara shi da amara to lafazin amara yana daukar ma'anar ƙauli ba harufan ƙauli in ko muka fassara shi da ƙaddara ita wannan ƙabaɗin to abin nan ƙaddara ba ta daukar ma'anar ƙauli ba kuma ta da ma'anar abin nan lafazin ƙauli Allah sa an fahimta sai ce fa inna hafi ma'anar ƙauli wali hada idza ikhtar idza ikhtarna alqawla fi anna qawluhu alla ta'budu tafsiriyya qada bi ma'ana amara wadiha in dai har mun zabi abinda ake nufi da wannan ra'ayin ko kaulin cewa an dinnan tafsiri ta cikin Allah ta abudu tafsiriya ce to qada bi ma'ana amara abinda ake nufi da qada cewa ma'anata amara wadihatun kuru-kuru yake a bayyane nan abinda za ku gane ya ƴan uwa masu karatu a cikin alqur'ani rubutun alqur'ani rubutunsa yana bambanta da abin da muke cewa ka'idojin nahawu da muke karantawa akwai wurare da an dinnan asali asalinta an ce mai alifun ko da hamza sannan kuma da nunu an mukhaffafa dinnan kenan ko manan an tafsiriya to sannan sai la ta nahiya ta biyo baya wannan asali kenan amma a ƙur'ani akwai inda kuma nan ɗaya daga ciki ne sai aka haɗe mana da alif ɗin ta zo da hamza a samanta sai aka kawo mana lam alif lamalu ko da alif da kuma lamalu sai ya zama inda kasara ne kunga illa za mu karanta amma tun da fataha ne ko dai ka ce ala ko ka sa shadda ka sa allah in ka ce allah to kana mai da abin asali wannan an ce daban da kuma la sai aka yi idigamin nunin a cikin lamu shine ya zama Allah ɗin kuna fahimta to idan ka da wannan kai fakkin wannan kalmar Allah da take rubuce a Qur'ani ka da ita asalinta zaka samu akwai an ce daban mai sukuni sai kuma la nahiya ta biyu bayanta to an dinnan tafsiri ne waqaba ma'ana wa amara an yayi umarni cewa me a gaba kuma sai kaga lamun dinka ladin nan lam alif ta hani ce sai ka ce la ta abudu illa iyahu kada ba ku bautawa wannan ba Allah ba kun ga wannan umarni ake ba kun bar jazancan insha Allah to mu je sai yake cewa wannan wadiha wa kullum minhuma mutarattibatun ala ukhra kowace kuma tana doruwa akan ɗayar ma'ana suna da alaka da juna cewa wannan an tafsiriya ce wannan kuma wato amma bi ma'ana amara ya'ani wa qada rabbuka alla ta'budu amara Allah ta abudu wato ya yi umarni ne cewa kar ku bautawa wani wanda ba Allah ba min ajli tafsiri bi amri ko bi amrin sarat an saboda tafsiri ne wannan an din sarar ta kasance tafsiriya wa aidan kaunu an masdariya hadha fihi bahthun yace kuma har yanzu kasancewa an masdariya ce wannan akwai bincike a cikin ta ma'ana akwai bukatar a koma littafan na hau akwai maganganun malamai akan cewa an in masdariya ce mai dace me yake nufi da masdariya masdariya ai an din da yake tu awwalu bil masdar za a iya ta'awilinta da masdar za a iya cire ta a sa masdari a wurin fa yastaqimul kalam misali a nan wurin in ka dauki wannan zaka iya cewa wa qada rabbuka maimakon Allah ta abudu sai ka ce wa qada rabbuka ibadatakum iyyahu shine ma'anar masdariya yadda za a iya cire an din a maida kuma fi'ilin da ta shiga cikinsa sai ya zama masdari sai tunda wancan kuma fi'ili ne madi wa qada sai ya zo ya yi aiki akan wannan masdarin sai a sa masa nasba wa qada rabbuka rabbuka shine fa'ili ko maimakon Allah ta abudu sai a shigar da wannan la ta abudu din sai a maida sai a maida shi masdarin wannan an a sa ta a ciki sai a ce wa qada rabbuka ibadatakum iyahu ubangijinku ya hukunta bauta masa wannan yace akwai bincikensa daban ba haka bane mun fahimci zancen yau amma nan mu dauki qada bi ma'ana amara in ma mun dauki wancan masdari in ba masdari ba duk maganar nan za ta tafi daidai wa amara ya yayi umarni na abin nan duk da cewa in an ka fasara da masdariyan la'alla zai taimaka wancan irin tafsirin da za su yi mun fahimci nan kuma duk da lafazin zahirin alkur'ani ya kareta mana wancan akidar cewa labari ake bamu na kaddara yana gaya mana lalle tabbace ba labari ake bamu ba umarni ake bamu ba labarin kaddara ba cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni kada mu bautawa wani wanda ba Allah ba ina fata dai an fahimci wannan abin da ake faɗa kun gani wannan wani zai ce gutsire-gutsire ne na malamai in ba malamai ba akwai inda su suke gane zancen su ko amma dai a dunkule bari a zo a yi zancen gwari-gwari kamar da kuke cewa a hausance ko me wannan magana take gaya mana malam ya lissafo mana kalmomin nan da yake magana a kansu don ya bambance mana kauni da shar'i daga cikinsu sai zo kan qada ce qada tana zuwa da ma'anan kauni tana zuwa da ma'anan shar'i ya kawo mana ma'anan kauni din faqadahunna sab'a samawatin da misalin wannan ko sannan kuma da fadin wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wannan kauni ne sai ce mana daga cikin shar'i kuma fadin Allah madauki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya shikenan in ka tsaya nan ka fahimci wannan wannan kaza kauni ce amma tunda akwai rikici akan wannan rikicin da haifo ce aka yi saboda ya taimaka wata aƙida ba wai dan ita lafazin ayar yana taimakawa rikicin ba a'a masu son rikicin ne suka yi amfani da ita sai tsaya ya bambance maka wannan ce wannan ba ta nufin kaddara tana nufin amara ne domin inda tana nufin kaddara ne cewa haka aka tsara mu mu zama to da ba za a samu wasu sun bauta wanda ba Allah din ba sai fa idan za a dauki wacce mummunar fassara ta cewa komai din Allah ne wannan ko tunda kafirci ne ba haka bane to dole a dawo a ce qada din nan amara ake nufi to kuma shine malam mai sharhi shi ma mana nasa abin nan bayanan da dai za su kara fito mana da wannan abun fili Allah sa an fahimci haka sai mu tsaya anan darasin mu na gaba sai mu tashi akan wa amma lafzul ba'th mun gama da lafazin irada da me eh irada sannan sai me a'a mun gama iradar kauniya da shar'iyya ai lafuzan da ya jero mana zai magana akan su mun yi magana da akan irada mun magana akan amri mun magana akan qada kowanne mun ji kauni dinsa da shar'i ko yanzu saura me saura abin nan mun yi magana akan al-idhn shi ma yanzu saura ko sai at-tahrim sai al-ba'th sai irsal sai kalam da sauransu da mu zo mu insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta ya kara mana ilmi ya tabbatar da mu bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya tsare mana mutuncin mu Allah ya tsare mana dukkan abin da muke kimanta shi a rayuwar mu Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik